بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Allah ta'ala ya kara haɗa mu a wannan rana ta ta alhamis a goma ga watan sha'aban shekara ta 1447 wanda ya yi tara ga watan januwari 2026 miladiya a wani majalisi namu da muke gabata da daura na wata da a cikin alwajiz fi nahr wa sarf insha Allah abin da muka alƙawaranta tun da mun ga a wajen harafi ba su kawo abubuwa da ya kamata su kawo ba to ma da ba za mu iya kawo abubuwan duka ba to amma dai za mu dan haska saboda wasu abubuwa da ya kamata a fahimce su a fahimce su kuma musamman tun da muna yin abu ne da shafi shari'a sai mu haska saboda da wasu abubuwa da suka shafi dalle da ya sanya su wajen fasar harafin aka sami saɓani na malamai akan wasu ababe kara da mun ina yi kawai sai a dinga dan daukan fa'idan daga baya za a fi karatu ne insha Allah kusan harfa kamar da mun sha magana sun kasu kashi biyu akalla akwai huruful magani akwai huruful ma'ani huruful magani hiya lati tubna biha al kalimat alifun ba'un ta'un fa'un jimun ha'un har karshe su 28 su kuma hurufin ma'ani su ne waɗanda aka same su suna da ma'ana su suna da ma'ana kuma ma'anansu na bayyana a jumla ce tafharu ma'ani hurufin ma'ani fil jumla su a karan kansu in ka faɗe su ba za a fahimci kayan magana ba amma idan ka su a cikin jimla sai a fahimci kayan magana wannan su ne harufin ma'ani wannan malamai suna da wato yanayin malamai masana larabci masu gewayewa masu istikara'i suna wato kai su zuwa ga tamanin zuwa tasa'in zuwa tamanin ko zuwa tasa'in gwargwadon yadda wato malamai masu ƙirƙiga ɗin suka ƙirƙiga wanda shi suka kara da urful abadiyya wannan su ma da shin takwas din da ko sani ne wata urful mabani illa iyaka dai a su din ana ce an kebe su da ambato saboda dalilai guda biyu na farko saboda yanayin tsarin su na abada da hawwa tsotsai sannan kuma suna ana yin hisabin jumal da su hisabi na jumal wannan wasu abubuwa ne da mu a yanzu abin ya yi sauki ba wani ake ba galibi yanzu in ka ga masu damuwa da wai kowace harafi na da lambobinsa galibi sai dai masu ilimin falaki masu rabbi da sauransu amma yanzu ba mu ba zai da wani muhimmanci za a wajen mu sosai duk da dan sanin sa ko ya dai ya da amfani tunda wani lokaci musamman malamai wajen baiti sukan tursa su sai su dinga faɗan maka su dinga maka wato lissafi da hisabul jumma to wani lokaci sai ka koma ka sani ni ma dai ban yi wani mubarasar su sosai haka cancan ba su wajen ina da kowane lambobi na hisab da amma za ka ji malamai suna faɗi malamu da yawa sun abin nan suna yawan gaya mana har ma wani lokaci sun dan nemi mu koya din muwa to amma dai mun dai san dan abin da muka sani amma dai ba wani cancan ba mai zurfi ba gaskiya saboda yanayin ilimin ba ni kawai ban gashiya da wani natija a wajena ba galibi yanzu za a ga da shi da hisabul jumal ake suke bugawa su bada adadin wurdi din za a yi in za a ga shi za ka yi wurdin yanayin da za ka yi wurdin da kake nema da sauran sai a bi a dan bubbuga a bubbuga a bubbuga shi ne kuke a sha bubbuga ana bije bije aka bubbuga aka bubbuga sai a ga to adadin za a ga duk har masu bada magungunan nan na gargajiya su da ke duk jahilai ne ba wai sun san ma asalin su waɗannan abubuwan ba ne mai su amma su saboda galibi sun za da irin waɗannan mutane kuma idan suka ce wai dungurungun sanyi da saiwa da sassake za su baka kawai ka tafi sai ka tsammani abin da da sauki sai ka tsammani abin da da amma ba su dan gaya maka cewa in za ka ɗiba ka ɗiba da wai hannu haka ba alama hakuri kenan wai ka ɗiba da wani biya da bai za ka ɗiba za ka ɗiba maganin kuma ajali kaza duk jahilci ne ba shi da alaka da maganin zai da alaka da maganin wannan suna yi maka ne saboda in ka fahimci cewa duk jahilai ne kawai wato suna yi ne saboda saboda su samu kasuwa to wannan ka iya karɓar maganin su dan ka san wannan shirman su kawai suke yi sai ka karba in kana kana bukatan karba dole amma asali shi wannan magani na sayewa da sassaƙe ɗin nan da sauransu ba ya da bambanci da da duk wani wanda ya sani wanda ya sani ya sani da ya sani bai sani ba in ka gada ko ka fahimta ko ka yi muwarsan shi ka yi tajriba kana da experience ka sani shi ke da to amma haka muna yawan gaya musu ya ku gaya a wannan abu kawai ku ce kaza ga maganin sa kaza ga maganin sa inda duk ake yi a duniya herbal medicine din da ana yi arni ma wani arni ma na gabi ga shi bai ma san Allah bai san Allah ba ba kaga ya iya wannan din so ba shi da alaka da cewa ya za a yi wasu adadi wasu kaza wasu kaza a riba da hakuri da wani duk bai da wani adadi bai da wani wato amfani wanda yawa wannan su ne dai almuhim dai muna magana mun yanzu akan hurufin ma'ani allati tawharu ma'aniha fi fil jumla su hurufin ma'ani ko dai wanda suka zaka ga sane su akwai wanda suke mabniyan ala sukun mabniyan ala sukun kamar min ko kamar an wani mabniyan ala sukun ko kuma wanda zaka ga su mabniyan ala dhammi ko kuma zaka ga mabniyan ala kasri mabniyan ala ko kuma mabniyan ala fathi duka ana iya samun wannan wani ya mabni ala bambi kamar mungu ko mungu kamar mungu mabni al kasri fa kamar ba'un bi mabni al wala mabni al fathi ba kamar rubba kamar rubba ita ba kamar kafin kashams kaga shi ma duka wannan mabni alfitin zuwa da aka saba haka ba yanzu misali da muka kawo yanzu za ku akwai da za ku ga mai kwal ɗaya ne wasu mai kwal biyu wasu mai kwal uku wasu mai kwal hudu wasu mai kwal biyar ba ya wuce kwal biyar mai kwal ɗaya shine asbis uhadiyya uhadiyya su kamar kamar wanne kenan kamar hamza kamar ba'un kamar kafin kamar ta'u ire-iren su kamar wawul kasi wannan duk uhadiyya ce amma kuma sula'iya sula'iya su ne masu biyu kamar min lan an ila ila ila to ila zai zama uku ne ila zai zama uku ne ila zai zama uku ne wanda wannan wannan wannan alif da ke gabansa za ka kirga da shi suna kirgawa da shi na akwai ruba'iyya ruba'iyya kamar ala kaga ga ila din ma a ila ɗaya biyu ok ila uku ne mafi na filafiya akwai filafiya akwai ruba'iya akwai kumasiya waɗannan duka abinda ya haɗe su su waɗannan harufa ɗin su duka su mabniyai ne na mahallin hamil iraq mabniyai ne ba ana maganan wani lokaci ba za ka iya samun wani daga bina'insa ya canza zuwa ga wata bina'in ba ba shi ake magana ba ana magana dai la mahalla hamil min al-iraq me haka yake magana la mahalla min al-iraq ay ya'ni annahu la shay yahullu mahallahu min al-mu'arabat wannan shine asalin in suka Allah aka ce maka la mahalla hamil al-iraq abin da ake magana ke ba ba za ka iya kawo wani mu'u daga cikin mu'urabai ne mu'urabai shine wanda suke daukar liraban na guda hudu lirabi na wannan annasb al-rafa farko annasb al-kasr afwan al-jar sai kuma al-jazm wannan guda hudu waɗannan su ba ba za ka iya cire wannan harfin jarrin ba ka kawo wasu masu ɗaukan waɗannan irabobin su kofi makofin su ba za ka iya wannan ba wannan shi ne su ke la mahal hamdul irab ai la la ba'ira laha allati tasluhu an tahulla mahallaha min al-mu'arabat sali yanzu in nace ji'tu ila qorai ji'tu ila qorai ko kaga wannan qorai zaka ce wannan ismun ne mabniun ala al ala al-kasri fi mahall jarr ko kaga fi mahall jarr yawa kaga shi wannan wannan yanzu wannan kaga ai shi lahu mahall min al-i'rab in kace ji'tu qorai sabahan zaka ce wannan qorai ismun adamiyun mabniun ala al-kasri في محل مفعول به to kaga su hurufin mabani ba su da wannan kun fahimta ko an fahimta Muhammad su hurufin mabani ba su da irin wannan ne yanda zaka ce in suka ce ji itin tsorai za ka iya cire tsorai ka sarwa wani abu aura an fahimta idan mahallinsa mahallinsa na makulin bihin nan sai ka sa wani ya sa ya makulin bihi su hurufin mabani la mahal laha min al-i'rab ay la shay'a min al-mu'rabat yahullu mahallaha wannan shine abin da suke kira da la mahal lahu min al-i'rab amma ba ana maganar cewa wai ingurungun baka iya samun wasu abubuwa su canza daga wannan zuwa wannan ba ana iya samun wannan ya daga mabuniyin sa ala sukuni ya koma kuma ya zama mabuniyin ala fati eh ana iya samun wani ya canza daga bina'in can zuwa ga wancan bina'i na a to ai ba akwai sulai kaka mata akwai sulai sulai akwai sulai eh hurufin ma'ayin ce ba ko Ɗaukin ba bayan ce ne? Ɗaukin ba ayin ke magana, ba ayin, ba ayin, rufin ba ayin. Ai daga jin kamar kasan a gyara, rufin ma'ani, rufin ma'ani muke magana. Su ne wani lokaci suka canza daga bina'in su na wannan suka a kaga shi wani alifin ba'un wannan kaga ai ba shi da wani abin da shi ba shi da su ake kawo kalmomi abu zai zo abin nan ba. ga wasu daga ciki na uhadiya da sina'iya da filafiya da ruba'iya da kumasiya uhadiya wanda suke ɗaiɗe shi ne hamza a alba'un alba'u ko sai alkaf sai atta sai annun sai alya sai alfa sai allam sai alwaw sai alsin sai almin sai alha sai al'alif kun san da kun san wace na alif da hamza ai yawa sula'i kuma sula'iya wannan kaga zaka tsago wajen su sha uku ne to su ne da asali aka fi kawowa sai sula'iya sula'iya shine kamar an kamar lan kamar iz kamar la kamar am kamar in kamar au kamar la al-mushaddada as-saqila ita ma ita ma budin da al-fatih ko kamar ai kamar hal kamar bal kamar i kamar wa wannan wa ta ta ne da'i ko da ko ta'ajjub wa karbata wa karba abata kamar fi kamar kai kamar qad kamar lam kamar wai wai ka anna Allah kuma tulafi kamar ai wannan wane ne wani harfi ne shi wani rida ayi muhammad kamar rubba kamar saufa kamar ada ada in bai zo da ma ba in zo da ma kusa akwai sabani akwai magana ada da hata wannan rakayu haɓai na malamai harafi ne ko fi'ili to ana maka da shi harafi ne kaga ya shiga cikin filafi filafiyatu rukul ba'ani kamar ala kamar ila kamar saufa kamar idan kamar idza kamar ala kamar ama kamar aya kamar umma kamar na'am kamar haya na'am yana da ɗan uwa guda wuri uku yana da badal yana da jalal yana da kuma jaba wannan jayir duka wannan yanzu a cikin amfani da su ba duka wannan luga ce sana'a duka duka kamar yadda kuma na'am kusa ana ta na'in kuma eh duka wannan luka ce kada ka sai a rike su ba laifi idan ku samu lokaci sai ku sai ku bincika ku ga ku ihsanin adadin sosai suna iya wannan mun kawo sulafi sai rubai shine kamar ala kamar illa kamar hasha kamar kamar ka'anna kamar la'alla kamar lakin kamar laula kamar lauma lauma da sauransu shi kuma kumasi guda ɗaya ne galibi shi ne lakin lakin nan lakin nan kumasi waɗannan su ne wato bambanci na tunayi za ga suna kawo su da ɗan yawa haka kuka kwaji duba da tafai za ku ga ana kawo su wahadiyat akwai tuna'iyat akwai tunasiyat akwai ruba'iyat akwai kuma kumasiyat kumasi kuma da wannan lakin na ce galibi aka fi kawowa lokacin suna daga tamanin ake wasu ke tsayawa wasu kan sha casa'in sau kuma kusan su ko da ba mutum bai hadace mutum ya san su ko bai hadace ba ya san su sai dai san su saboda ya iya bambance su ko kuma ya saboda istiqsa na wasu kara wannan babu ne kuma a cikin su kusa akwai akwai al'amila akwai al'afila al'amila sune wanda suke aiki al'afila sune wanda ba su da aiki ko kuma muhammada wannan duka akwai wanda to abinda za mu za mu watakila mu cika da shi shi ne ko kuma wasu daga ciki mu bi mu bi ma'anoninsu ba za mu iya kawo cewa kowanne su za mu bi ma'anarsa ba wannan sai ku same shi a cikin a cikin ma'ajin musamman sun fi taimaka sosai za ka suna kawowa sai kuma littattafai da suke faɗan wato akwai rubuce-rubuce da aka yi musamman akan waɗannan abubuwa na akan waɗannan alfurufin ma'ani yanayin ma'anoninsu da sauransu yanzu ka kamar lafazin al'ala kamar ala ala me yake nuni ala yana nuni akan al-isti'la ko al-ulu ko al-istiqra in ka ce wada'tu al-qalama ala tawila هذا يدل على استقرار القلم على الطاولة وفوقيته وفوقيته على الطاولة وانا شيء شيء لفظ العلا شيء علا ده وانا شيء اظن شيء اصلا على yake magana shi yasa yake cewa wannan Allah ta'ala ar-rahman al-arshi istawa baka da dama ka ce kai kore wannan ulu da fauqiya saboda wannan shi ne ita ce asalin ma'anar ala duk inda aka yi maganar ala ko dai shi ko ma'anawi amma dai ana magana al-ulu al-ulu da kuma al-isti'la abin da ake magana kenan to lafazin alba'u me lafazin alba'u asali yake nufi lafazin alba'u asali sa da al-ilsaq ne me ilsaq shine wato wani abu ya cuɗanya da wani abu ko dai hissan ko ma'anar ko dai hissan ko ma'anar misali in ka ce sai dai wani ilsaɗin wani lokaci ta kan zama kuma ta ɗan ribe ko ta zama ilqa'u musahaba ko ilqa'u ilsaqu musahaba ko ilsaqu isti'ana ko ilsaqu wani lokaci mata zama ziyada ba an fahimta yanzu misali in ka ce katabtu bil qalam kaga ai da hannunka ne da alƙalamin suka cuɗanyi da juna sai ka aikata rubutu ɗin ko to to wannan amma kuma rubutun nan da ka yi ka nemi taimakon rubutu ne ko kana ka yi tarayya ne da alkalamin ko ka nemi taimakon alkalami a a nemi taimakon sa ne a taimakon sa ka nema a kamar ala ba ala bane shi ala ne da abin da ka amfani da shi na ala ya kamar ka ne ka taimaka wato ka ka ka wato ya abin da shi ne wani shi ake to ilsaqu isti'ana ilsaqu musahaba kuma shine wanda zaka ga an zo kawai an zo ne kawai wato kuka aka tarayya yadda da ma'anar ma'a ma'anarsa ɗaya da ma'a kamar ihbib bi salami ihbib ma'a salami tare da wato aminci imshi bi barakatillah ay ala ay ma'a barakatillah an fahimta to waɗannan abubuwan na ma'anar musahaba akwai ma'anar ta'adiya ba ذهب الله بنوره أي أذهب بنوره أسرى بعبده وسنتين لغة للنسرة أسرى بعبده أي ذهب بعبده إلى السماء lokaci na namaraici so waɗannan su suke jawo lokacin da an sami wato saɓani tsakanin malamai wajen tantance wasu abubuwa na fikihu ko kuma abubuwa na asalin ma'anonin ƙur'ani daga nan da za mu ga an samu bambaci wajen bismillah bismillah wannan ma'anar ta musa ilsaq ce ba wani bawu bawu bawu bawu ta ilsaq amma ilsaq musahaba ce ko ilsaq isti'ana ce in ka ce a bismillah ka ce ta isti'ana ce wato bismillah astaeenu abin da kake magana kenan ina neman taimakon ubangiji amma in muka fasa da muke fasa da hausan tare da sunan Allah kaga musahaba ce tare da sunan Allah tare da ni wanda su mu'tazila su sun fi son wannan ma'anar duk da in ka ce in ka yi wannan ma'anar kowanne ma a loka akwai ta ba laifi da ka kawo wannan a loka akwai wannan to amma su mu'tazila saboda saboda wato ka ce kana neman taimakon ubangiji su abun wannan ya ya sha musu kai su kun san a dan adam ai mun karanta a tayi tayi mu da zaka tuna cewa su kausan dan adam shi a wajen shi shi farashin ake zafa ake bashi kawai Allah ta'ala ya riga ya kama hanta masa dukkan kayan aikin sa da haka bai taimako zai zai ba shi ya riga ya abin da haka in yayi ya gama ya gumin sa to dole a bashi dole a bashi ba wai shawara ake ba ake bayarwa ba ba ba san kari saboda ka mushi ka mushi gori to kaga su za su ce a za su yi taimako ba inda kaga wanda yake faɗa wannan magana kaga na cewa ka mushi gori zai zai ce a nemi taimake shi ne ai gori da mushi kenan ko kaga baya so don haka yana ce shi tare da sunan Allah ɗin tarayya shi tarayya ake magana ba ba wannan ba za ga ana so galibi da sunan Allah ɗin ai muna tare da sunan Allah muke faɗa eh ko kuma sai wani babu ne ta ta ta ta wata tabarruki ko wani abu dai dai ma'anar ce guda ɗaya ta ta wannan saboda haka waɗannan duk su suka jawo aka sami wani suka wata lokacin suka zo da ma'anar tabi'idiyya ma'anar ba'un suna da yawa ya danganta daga ranar da falahu ga wato asalin saɓani da aka samu a fadar Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum bi ru'usikum suka ce to wannan almasu da ake magana wannan bi ba'di ru'usikum ne ko bi jami'i ru'usikum ko ko ba'un ba wannan ba za a ila ta asasa wamsahu ru'usakum wannan tantance wannan bayan a harfin jari da kuma yadda malamai suka tattauna shi ya kawo aka sami wannan sabana shi ya kawo aka sami wannan sabana a saboda haka wato akwai magana ta malamai dai amma dai al-sawab a wannan aya dai ana magana kai ne a gaba kai baki da wannan shine as-sawab kamar da shine kuma ra'ayin malikiya shine ra'ayin kuma su ihyan su shekhu abi taymiya amma dai wannan shi jawo sabani masu imamu shafi'i kaga su suna ganin wannan ba'diyya ce wasu hobi da usuka ai ba'diyya da usuka abin da suke magana kenan to wadannan shi suke jawo ake samun wannan sabani saboda yanayin su aikin harfi jarin wato yanayin wato bambanci da ake samu sannan kuma ila ila ne ce ita agana ta ila ila al-ka'abaini ila nan lil ce amma kun san dukulu al mughayya shiganta akan abin da yazo bayan ta yana nuni zuwa ga hasad wato kololuwan karshe ko farin karshe in ka ce ilal wato ilal marafiq ko ilal ka'bayn zai iya zama ko nan farko ko kuma nan karshe na ce ai wanne yake magana to wannan shi ma zai ya jawo ya sa malamai sun samu sabani wajen bambance menene wajibin ka wajibin ka shine wannan shi da asul wajib farkon farko in ka ce nan kaga ka'abai zuwa nan kenan ba ba za ka shiga da shi karshen ka'abai din ba ila sahu din ba amma idan ka ce ana magana hannan to kaga sai ka shigar da shi inda maza Allah da kuma sauran sahabbansa su suna shigarwa wannan su suna shigarwa ba yanzu na magana maka bala bane ana magana yanzu asul wajib menene a cewa asul wajib ɗinka wajibin shi ne wato shigar ko kuwa wannan duk shi ya sa daga baya an sami an sami wannan ka kamar fi fi asanta marfiya ce marfiya ce ko marfiya ko dai hisiya ko ma'anawiya wannan shine ma'ananta amma wani lokaci ne kaga ta zo tana nuni zuwa ga wani kamar a nufin man fi sama man fi sama wannan akwai magana tsakanin akwai mudawa ba tsakanin hasu jari kuma mudawa ba so waɗannan ina faɗan saboda duk wato a fahimci yanayin saɓanin malamai ran kawo muku wasu daga cikin abin da aka tattauna ba wai dan mu tattauna su duka ba sai dai yanayin sabani da aka samu saboda kun ga shi ma wanke kai dai a wanke kafa shi ma ai mun yi magana kan cewa akwai wannan sabani da aka samu a wajen wajen malamai wajen fahimtar shi kamar wannan wani lokaci hawa wajen tasirifi ma da wajen kare-kare wanda yake cewa aula mastumun nisa kusa akwai kirawa hamza a zayyata da kuma albisai da yake cewa la mastumun nisa to wannan kaga shi ya jawo an samu sabani la mastum duk mutum ya taɓa mace wallan shawar wani ko kuwa la mastum sai da in akwai mujama'a akwai wato jima'i tare wanda wannan kuma shine shine as-sahih da maganar malamai cewa wannan la mastum ko la mastum dan kamar fara ala talibin qabla an tamassu hunna kamar wannan wurin ne almasu da allamsu da bulamasa lamastu wannan duk ma'anar su daya inda a qur'ani ne wannan shine urfin qur'ani da dai sauran abubuwa sosai a ba san in cika mutum da yau din kamar ina da dan ina da dan uzuri kamar ina son mu mu dan tashi da wuri saboda mini fa mini mace ce ita ibtida'ul ghaya ibtida'ul ghaya shi kuma wannan ila intihaul ghaya intihar intihadin nasa mabda intihal ghaya ne ko kuma aqsa intihal ghaya ne wannan shine sama hata ga wannan babu wani sabani tsakanin malamai kamar lamun lamun fa lamun asalta li ta'alji asalta li ta'alji sai dai wani lokaci kuma takan zama ta'alil la ta yakan rini galibi wata ta'alil ba wai ana kamar insaq din nan ba ba wai an cire shi ne baki ba in ka ce isti'ana sai dai an ta ya ƙara samun wani ikhtisasi da wani ma'anar kadai in ya zama insaq ne sai kuma wato ya ƙara ke bangaren isti'ana sai a fito isti'ana ce in ya zama insaq ce amma ta ƙara samun wani ikhtisas da kuma musahaba sai a ce musahaba ce wannan shine abin da ke faruwa to shi ma lamun lamun nan lamun ta'lil wannan shine asalin ma'anar lamun to amma wani lokaci ya karri ne sai ga ya kawo wasu wasu ma'alula kamar a ce wani listihqaq listihqaq yace addinu kulluhu lillah addini ana kana wani ibada wannan kace addini kulluhu lillah wa kana ganin addini duka cancantar sa na Allah ta'ala ne shi ubangiji shi kadai ya cancanta da addini addinin da zaka da addinin da zaka yi ka bauta masa da kuma shi kadai ya cancanta da shi wannan haka istihqaqiyya ce da kuma takan zo da ma'anar kamar lafazin kamar ma'anar wannan da yake bada ta'alif wacce ce ma da ma'anar da wani lokacin da yake sabani a kansa lamul aqiba ba da al'aqiba wasu akwai saɓani tsakanin malamai amma dai a sahih annan akwai akwai lamun ayi matan akwai ta a luga duk da wasu daga cikin malamai na bid'a kuma sun sun amfani da ita inda ba ya dace ba amma dai lalle akwai suna cewa lahu malakun yunadi kullu yawmin lidu lil maut wa ibnu lil kharabi yana da wasu malaiku da suke kira cewa da suke shela cewa Allah ta'ala da malaiku da suke shela cewa ku haihu dan dan su mutu wato abin da yake magana ku haihu da ku haihu wanda zai zama sakamakon wannan mutuwa ai duk wanda duk wanda aka buta mai nan ba sai ya mutu kuma kuma ku yi gini dan ya rushe daga baya dan dole sai an bar shi sai ya zama kufai wannan haka lamun aqiba ce ya yakuna lahum aduwa wa hazana ba ai ba sun yi ne saboda dalili saboda ya zama musu wannan da aka kuma malamai da suka da suka takalli suka ce wannan ta'alil din ce aure suka wata tawili amma dai wannan shine wato abin da malamai suka fassara daga zaman ikhtisas للمتقين wannan aljanna ce lilmuttaqin ikhtisas ce ake kiranta wannan kaga duka ba ma asalin ma'ana ce ta ta'ali din amma kuma ko kuma mallaka ma ko kuma mallaka eh wannan hadha thawb li zaid tamlikiya ce eh milkiya ce ita to galibi wannan abubuwa su ya kamata a riga kulawa sosai su hurufin jari guda nawa ne eh galibi hurufin jari ba sa daraja ashirin ba sa gaza ashirin in ka ɗaya ƙoƙari ma wata za ka iya yin kawo su don kusan su su min su ila su fi su ba'un su ba'ul kasami su hatta su lamun su mud su rubba sai ne in kuka ga ƙoƙari zai za ku kawo su duk su wannan su abubuwa ne wanda suke an san su an san sosai kamar su kafin da sauransu to amma akwai magana na na malamai akan cewa harful jari suna yin munawaba kuma sai munawaba munawaba shine wato wasu na wakiltan wasu kuma sun dauki wannan ma'ana ba wai abin da ake kira a balaga ba kaga wani lokaci wani harafi ga da abin da ya saba yin ta'addi amma sai a cire mishi wannan abin da samu ta'addan a kawo mishi wani harfin jarin saboda ana son a yi a yi wato izmarin wata ma'anar a cikinsa ko a yi tablirin wani ma'anar a cikinsa kamar kamar wato ka zan kace istawa ala al'arshi abin da kake magana istaqarra wa wa kana fawqa shay fawqa fawqa al'arshi din wannan shi abin da kake magana kenan amma idan kace istawa bai ta'adda ala ba wanda kin الاستعلاء والعلو يتعدى إله وإنما على الناس لا تنزاوا daga ma'anin irtafa'a wa ala ila ma'anin akhar ko ko yana da ma'anar ta ila ta'ala ko ya ko ya canza zuwa ga kuma gaya da ila ilmin gaya ce ko eh ko ya canza suka ce to wasu daga cikin malamai suka kamar su wasu musamman malaman lugha sun fi rinjaye da wannan fasarar suka ce istawa ila sama ay kasada wa aqbala saboda saboda wannan ila din da ta zo ila fasa nu zuwa zuwa gaya ce ay kasada wato wa aqbala bi amali fasawahu na sab'a samawat wannan ba tawili ne wanda yake dungurungun ba za ka karba ba duk wasu daga cikin malamai sun yi magana sai ya tayi ba su karbi wannan shi ne ba karbi wannan wannan akhbara amma al-bajaz ibn kathir ya karba ya karba ya ce da annahu ha huna ta'adda bi ida akai fadan kudu tafsir nasa ثم استوى الى السماء يسير لانه ها هنا تعدى بإله فضمن معنى الاقبال والقصد اي قصد الى السماء wato yana wato ubangiji shi ya wato fuskanci da aikinsa zuwa ga sama sai ya sanya saman saman wato zuwa wato sammai bakwai da can a haɗe suke da juna daga baya kuma sai ya raba su ɗaya biyu uku har zuwa bakwai amma su malamai irin su arabi ibn al ibn anas al qurasani irin su ibn jarir tabari irin su ibn taymiya suna cewa a wannan ma'ana sa kawai alawar safa wannan wani tafsirin ba mun dan saba wannan mun dan ishara kan wannan wannan me ya jawo wannan saboda wannan to ba shi muke magana ba kamar khalau ila shayatinihim asali khalabi fulan ake cewa in ka ce za ku kiɗi sai da ku hawo ba'u maka ce ila wannan me aka yi tablini ma'ana sai ce inna ma dummina ma'anar hulu wato banda kiɗiwar ya su kawai to sai da suka tashi suka yi wani aiki suka je suka ce to zo mu je mu kiɗi a can sai da aka yi suka je wajen takane suka tashi suka halin munafukan sai mu tattauna to wannan ba shi muke magana ba abinda muke magana kana iya zuwa wajen ala ko min ko an ka sa ka canza su kaman ka ce a mafar Allah ta'ala amintu man fi sama wannan asalin ta man ala sama ne an fahimci munawa ba to su da mutum malamai ce babu munawa ba a rubuta kawai babu munawa ba kawai ka je ka duba anan babu ba wata munawa ba wasu daga cikin malamai haka suka faɗa kamar min da an na aka fi su aka fi samun matsala tare da su wasu min da an kana iya cewa min al-madina ko kace an al-madina ka ce kamar intakaltu min al-madina eh ibta'attu min al-madina ko an al-madina to wasu kace in zaka cewa min kace an wala yayin da su wasu daga cikin malamai har ma sun saba kan wannan suka ce ya ko ni wayi ne ko wayi kace duk inda ka ga min zaka isa ana wurin inda ga Allah ka isa min auren amma malamai ba ka suke faɗa ba gaskiya min ibtida'ul ghaya ce shi an min ce ita eh abin kuma fi sama da almuhim dai nan ka ce in baka ce mana ala sama ba to a in ka ce za ka bar fi a ma'anarka shi ne akan faɗa ka ce amintum kuma abinta cewa man fi sama'i wanda ke wato shi ya siffanta da ɗaukakarsa a sama nan sama da ba ana maganar sama da ƙoyi rufi ba ana maganar sama samaniya ɗaukakarsa ulu saboda in baka yi istifadan ma'anar ulu din ba a cikin asama da zaka istifadan ma'anar ulu a tare da ita saboda haka malamai a nan galibi ba sa wani tantama kan cewa an tuma fi sama ai amintu man ala sama saboda dan as-sama ana magana kawai fil ulumi ittisafan wa mutlaqan mutlaqu kaunuhu fi sama ake magana ana wasu na cewa babu babu wata munawa ba min ina nuni zuwa ga ibtida'ul ghaya sai mu anfa an asalin ma'anarsa yana nuna wato al-intiqali wal mujawaza kaman kai wani abu ya ƙetare ya ƙetare zaidu ya zo wurin amru wannan shi ne asalin ad ko ka ce al-ƙetare ko ka ce an nisanta yanzu misali in ka ce a hafta a hafta wa an hulƙalama kana maganar ka nesanta alƙalami daga hannuna ne daga wajena to har sai kawo an amma in ka ce a haftu min hulƙalama kai kana nuni ne zuwa ga cewa shi alƙalamin ga mafarinsa ittida'ul ghaya ɗinsa sannan kuma sai ya kuma zo kuma wajenka amma tabbata shi wannan wancan an yadullu ala al-mujawaza wal intiqal wal ibti'at shi kuma mene yana nuna mutlaqo wato babban gaya ne an fahimci bambancin to shi sa galibin al'amari suke cewa ai akwai wajen da tsungurgun bai kamata ka amfani da abin ba in ka ce an abi huraira bai kawar ka ce min abi hurairah ba bai kawar ka ce min abi hurairah ba saboda me saboda ai yanzu hadisin ne wanda yake hannunsa kai ka katse shi ka dawo ya dawo wajenka akwai wani nau'i na al-intiqal wal mujawaza shi jawaza aba hurairah wa intaqala ilayk to kaga wannan an yi fara akwai shi ba ne ba an fahimta sannan kuma ga kusa wani lokaci shi kashe mujawaza yake zama da annakal yake zama wato ma'anawi yake zama hissi to galibi ma'anawi ba ta ka kawo min a wajen ba ba za ka ce a haske minhu ilma ba an kusan ka ce a haske anhu ilma a larabci wani kaga wani ya kawo min to wannan wa ittisa'an wa majazan sai ka tsali shi amma dai wannan shine asalin abin da malamai ke faɗa amma in abin da kake iya ɗauka na hissan kamar alƙalam da abin da na faɗa sai daga ce ka ce a haske minhu alƙalama wannan wasu daga cikin malamai sun yi wannan sun yi wannan magana wasu daga cikin malamai sun yi wannan magana kuma wannan magana ta su gaskiya ba ne take ba dan galibin al'amarin da larabawa sai a bayyana lafazin an to galibi yana nuni zuwa ga wato wani al-intiqal ne wani ibti'ad wa tahallus wato da wani mujawaza wani abu ne ya targa daga daga haizin zaidi da wajen abu wanda har da ka sai su kawo al wani lokaci kuma za ga wani lokaci za ka iya yin ittifaqi kamar ka ce itta'attu am itta'it am makani fihi mul zaka ce itta'it min makani fihi mul kowanne akwai abin da aka yi mura'ati idan ka ce gabarin wajen an ce kabar wajen ne bari aka magana in kuma ka ce kabar min makanin daga waje kada an ce daga wajen shi kuma daga wani yana gaya ne kawai ibtila ul gaya yake dinawa Allah sa an ana an fahimci wannan abubuwa kuma ba za mu ce mutu ya rabu ba nake sare insha Allah gobe sai zo sai mu ci gaba da katin mu kawai to sai wani lokaci wani lokaci za ku ga a cikin Qur'ani akwai wani akwai abubuwan da za ku ga kamar amintu mafi sama sun sema wani ala sama law salliban lakum fi judu'in nakhl suka ce ala judu'in nakhl suka ce kan zo da ma'anan ulu a to amma dai wannan ba kowa ne ita baki da wannan ba gaskiya wajen wajen munawa ba munawa ba gaskiya munawa ba sakin baki kadai a ce akwai wannan munawa ba din yana bukatun sai an saki sai an saki dubawa akwai wasu kalmomi za ku ga za ku ga wato malamai suna cewa yanzu mun saba faɗan su abin da ke jawo wannan kuma shine yanayin yaren mu da muke yi galibi milalai baya cewa misali wani ya ta ya yi tasiri baya cewa asara alayya amma mu a yaren mu galibi alayya ce ya yi mun tasiri wannan abin ya mun tasiri aka cewa asara alayya sai dai su ce asara fiya ko bi asara bi an ji yadda suke faɗa wannan ku je ku duba al-asma'u shay'a ko kuma kuma magana za ta samu kushi a gudu sai ku duba shi ku yi ku duba shi kwarai da gaske al akhbaru shaya da wajen amfani da harful jar a harful jar din nan eh ga wajen wuri ana la balale da shi wannan kuma shi galibi in ka saka saba inda dai ba ya raka bane to shine kawai ka dinga yin sauraron su balale ne za a cewa astara alayya sai dai ce astara fi ko bi an fahimci abin din ko so wannan duka za ga akwai su ba cewa asna da larabawa za mu ji suna faɗa sai ce fi asna'i Allah za ka suna faɗa har ma wasu wani ma ya cika baki ya ce a je a duba kawo wajen tafiya da su muka kadimu da wanda suke faɗa haka yanzu abin da ya rage mana shine wato waɗannan harafin ma'ani din ko da takaice ne sai ku dudduba mana ma'anonin su bari wasu daga ciki sai mu ga ma'anonin su a cikin a cikin wato wannan da muke da shi muktarar siha ga wasu daga ciwon da ya kawo mana ina ganin mu dauki muhimmai daga ciki mu dauki bawon ku duba wani bawon magani da wanda bai da ya kawo gashi shafi na arba'in da shida ya ce albawu harfin min awamil jarri wa ya hasu bid dukhuli ala al-asma'i وهي لإلساق الفعل بالمفعول به kun gani ko shi ya mai ikhtilaf ne sannan kuma yana janyo da can da can wato maf'ulun bihi ba za ka iya faɗa shi kai tsaye ba to amma sai dai ya hada maf'ulun bihi da shi da shi da shi da shi wato fi'li din sai marartu bi zaidin ay alsaqtu almurura bihi na dan farar da wucewa na da shi larabawa kenan wannan shi ne asalin ma'anan ya kawo su abubuwa kuma wakar ta kunu za'ida bi hasbika kaza wannan za'ida ce da shi dai sun ka kawo to ina da mu wuce ba ba mu ba mu da matsala sai da ita sai lamu mu je lamu lamul ibafa ga shi kun kun ka ga wajen lamul ibafa eh samana ta abu akwai lamul milki almalu li zaid kun ga ba nan farko da ya kawo lamul milki an gani ba gani ba wanda ba a kan a dai gida na biyu daga ƙasa ya ce lamun ibafa wanda ita ce lamun da muke magana mu a dala ko lamun jarida akwai lamun miliki ka kaulika almalul zaidin kaga wani ainihin na mallaka ne ko kaka ce mulki ba zai wace tsakanin mulki da mulki ka ce almulki yana mulki ba ka ce miliki kuma mallaka ce lamun ikhtisas a ƙaunika akul li zaidi wato dan uwa ne wanda yake bace zaidi akwai lamul istighatha ya lar rijal li yawm al arbi'a ya ama li yawm al arbi li yawm al arbi'a ama yanfakhu يحدث لي بعد النحي طربة ولا من جميع للجر إلا أنهم فتحوا الأولى وكسروا الثانية للفرق بين المستغرب والمستغرب به والمستغرب له سيوي كما سكاوه la mu ta'adin mutum mu gaba mu kyale ta shi ke da abin da suka kawo to ina gada ai mun sami lamul mulki da lamul ikhtisas sai lamul aqiba ai ka shi lamul aqiba ta gaba ko ba lamul aqiba ta wa lamul aqiba qawli falil maut taqdu al walidati sikhalaha kama li kharab ad dahr tubna al masakin shine abin da muka kawo da su li kharab ad dahr tubna al masakin an gina daga ba zai rushe ai aqibatu daga ba aqiba al'amarin sa ƙarshen lamari inda zai tafi shi ne sai ya rushe da bada lamun hofa sai wani ya kawata mu duba sai bal bal kusan dama barbu ne intikali wani ba ba ba ku ba ku wanda sai ku duba ko misali ka ce a tsaituhu dirhaman bal dirhamaini ka ka ka ka ku duba ba ba ku yi shi abin nan wato abin da nake saka koya shi harka larabcin nan kar korai na duk wani karama shi shi ba san ba san kalma kana to gaji da sagaita wala kai biyata illa hasa haka ake so duk abin da ka gani ba gane ba to dauko da tafai kawai ka duba ka huta ba kanka dan wani da tafai haka da su ake zai ka saba da abubuwa sosai an gabar ɗin ko? an ganta? to me ya ce? to me ya ce a fasara da ya mata wata aribi ya mata
عن الأولى والثانية
shafi nawa ne ya kuma jinjiri ne eh ba dai ba me yace ku fara waje حرف عطف eh harfa abu da إفراد da وهو من إفراد eh lil idrab idrab shine wato ka bata wancan kuma shikenan wancan kuma ka ka tabbatar da wancan eh عن الإفراد الأول eh wato ka saki ba maganar farko da kai ka kama ta biyu eh shi ne abin da suke magana akwai wani abu da ya kawo wanda shi eh eh bala bala arabi ne koko koko koko koko koko suna eh arabi ne mana harafi ne sulasi ai ba mu yi magana akwai akwai uhadiyat akwai sulasiyat akwai sulasiyat ba to banda banda balba sai wane ne Ah, to ku duba ku ku duba an kun san an fan an Allah daga cikin na na daga cikin hadafa masu masu wuyan sha'ani yawa an gani to ga shi shi wannan ma tarifin nasu aikin ko na ce an kun gani ma'ana ha ma'a da shay'a da abin da ya ketara wani abu تقول رمى عن القوس لأنه بها قذف سهامه عنها وأطعمه عن جوع جعل الجوع منصرفا به تاركا له يا سنيا أجعل الجوع منصرفا به تاركا له وقد جاوزه يا سنيا شي واتو wato yunwa sai ya kore ya kore mishi yunwa ya busa mishi da yunwa to duk abin duk inda zaka zo da wata ma'ana wacce take da ma'anar gusarwa ko korewa to an zaka amfani da shi ba min ba kun fahimta ko korewa ko gusarwa ko tashi daga hannun wani zaidu zuwa amuru to na an ya kamata amfani da shi an fahimta eh wannan shine asalin lubbin ma'ananta ce wata qa'u min mawqi'aha illa anna an qad takunu isman yadkhulu alayhi harfu jar taqulu ji'tu min an yaminihi ai min nahiyati yaminihi kusan suwa da akwai magana na malamai harfu jar in ka tsara masa harfu jar gabanin sa hal sayyatu isman an fahimta in ka ce ji ito min na an yamini to wannan min da ya duba gabanin an din kuma to ka sayyatahu isman shine da katta kuni isman ya dakhulu alaihi harfu jarri to da ba a harfu jarri ba suna shiga wala umma suna ba kaga in yayi yi zo ta harfu jarri kuma dan wasa shi wannan harfu jarri shi malama suna abin da suke magana kenan wannan dai akwai magana ne mai tsawo kan wannan eh to banda shi ba akwai abin da kuma za a duba na su galibi min abin da za ka rike kawai wannan ibtida ul gaya ce in ya zama lafi ibtida ul gaya in kuma ya zama kuma mujawaza din sai ka amfani da su duka amma dai in kawai zaka fasara kaga sai ka fasara da min din da gayanta shi kuma wanta kuma da mujawazanta in ka zo yawa in ka zo ka ce akhadtu minhu al kitaba abin da kake magana shine wato shi littafin sai da ya shato wajen sa sannan ya zo wajen ka ga wato minhu ilaika haka kai amma ka ce akhadtu anhu kitaba kamar ka raba shi da shi ne gabar littafin wato yayi nakali ka raba shi da jikinsa kamar abin da kai kai itibari kenan itibari na rabuwa kai itibari shi kuma ka sa min abin da kai itibari shine wato sai da ya zo ya tsaya daga nan ya faro zuwa sannan wajen ka wannan shine itibarat ne kai wallahi ko a turanci haka ake samun dabdala wajen wajen wajen waɗannan wannan harfu jarin da injimiyo da su kware da gaske za ka ga kamar lafazin tu dukanin tuntun ma ba yi yake mun ɗan yi sauki za ga lokaci a kai kamar tu sai ga lokacin da suna cewa mana shi ma it requires ko fo ko ko to kaman ka ce is too much for him to karka kawo wata kalma wanda inda tu ya zo to gabansa ya kawo fo ya zo ya yi wannan dai ba harka muke ba harka ce nake yanzu sosai ba da an ba haka to wannan shine dai kusan abin da sai lakin lakin isi da lakin wannan kan ba ba a rabu da ita akwai wata kalmar za a canza ne so mai yi bahasi a kanta kaga yanzu kuma ban san ta bace mu ban kuma abin da ita ba almuhim dai wannan su ne dai kusan abin da ya kamata kamar mu faɗa game da harfin wannan al-huruf din wanda na ga su ba su faɗa ba gaskiya da kuma na ga abubuwa ne wanda suke a yanzu din ma wannan ba shi ne abin da ya kamata ba in baya duka ba to amma abin da ba zai yi a baya duka ba ka abu ba a yi duka ba kwana biyu an yi ma'aikatu ba abin babu daɗi ƙwarai da gaske sai na dai dage dai ko yare na takura kai na haka haka zaka dan bayar da dan wani abuwa na so abin ya faka to amma dai an haska insha Allah sai ku je ku ka dubawa Ah, na so abin da za mu tattauna a waɗannan abubuwa su fi haka to amma abin magana ah, insha Allah zan sa muku wasu daga cikin littafai a- gami da wannan ko guda biyu ko uku haka ragowar kuma sai a dinga bin ma'ajin sai a- sai a sami wato magarin malamai akan wannan insha Allah ta'ala to ah, in babu tambaya kuma sai mu sai mu rufe insha Allah da um, malam Musa eh, Muhammad ya gaya muku jiya cewa mun ce za mu za mu rinka tafiya za mu tafi kawai katin mu- mu gama shi lahadi da sama ko akwai wanda ke bai da lokaci ko kuwa yanzu a- yanzu kaga za mu je za mu je miya- yau za mu yi ala- alhamis mun yi juma'a za mu yi Ah, kawai dai watakila a yi haƙuri dai sai sai bakwai ɗin zan ɗan daga ɗan zuwa saboda akwai ɗan ai wani ɗan wani abu da ya sa gida ya zan ɗan daga ɗan makara sai bakwai ɗin insha Allah Am, sannan kuma sai mu yi kwana biyar ɗinmu sai mu ƙara yin ah, alhamis juma'a dan lahadi insha Allah ta'ala ko za mu kullu in Allah ya yarda insha Allah ta'ala lahadi ba mai zuwa ba lahadi na ta sama zai rage sallah fa nan kwana bai fi goma ba ko Allah ta bai fi goma ba to ina sa kuma in zama mutafarrik a wannan kwanaki din da wasu abubuwa kuma da ya kamata in karkare saboda in an shiga azumin kai dinga dagura to zan zan karkare kamun kuma a shiga a shiga wata mai alfarma kuma Allah sai ya raka duk duk wanda bai zo ba yau da Allah sai a gaggaya musu karatu yanzu alhamis juma'a da zamu karatu Eh, zamu karatu kuma insha Allah in ma wasu bayanan zamu karar da yini saboda a a kan karasa ina ba ta insha Allah zamu karasa a kwanaki da dan yawa kwanaki da wanke ne zai rige mana kaga biyar ga biyu yanzu u- shida ga kuma kwana bakwai bai zuwa ko To, yau to kaga kusan kwana muna muna da kusan kwana goma gobe takwas na majalisi nawa zamu yanzu daga nan zuwa zuwa lahadi ta sama kwana goma kenan fa a majalisi majalisi goma ya yi dama kuma majalisin nama idan mun ce ba mu san mai wata guda ashirin da kuma yanzu ina da malamin goma sha biyu ko uku da majalisi to insha Allah ta'ala za mu kayan Allah ya ta Eh, to akwai a duba a garin akwai wani abu wanda ya kamata eh, a ƙara wato tattauna mu juna wanda duk na so a tattauna wasu abubuwa a cikin to amma lokaci ba zai ishe mu ba da akan hurufin jarrin ne dai wa wa'annan duka saboda rigimar su saboda rigima saboda sarƙaƙiya ta wadda baka tajar Allah ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya sai mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala tala biyan wa katub ala alihi la tala takul mutaka shari ala tabata daga daga maka addini ala tala tabata daga daga maka addini Allah ta'ala ya bude zukatanmu Allah ta'ala ya sa muna yi dan shi ne Allah ta'ala ya sa muna yi dan shi ne Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu da alheri ya tunkure dukkan shari wanda ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suka rasu daga cikin yan uwanmu musulmai Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai ya kaskata da kafirci da kafirai Allahumma izil islam wal muslimin ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله